فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل عبد حرا والعباد أحرارا وليسوا بعباد للعباد وقد امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بعدما استعبدهم فرعون كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وقال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وقال فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل نعم أيها المسلمون فالحرية والاستقلال أمر عظيم وحري بأن يطالب ويسعى دونه ويصرف من أجله كل غال وسمين وفي أيام مضت قريبا قامت الدولة باحتفالات بمناسبة يوم الاستقلال الوطني وتفككها من قوات الاحتلال البريطاني علما بأن البريطانية كانت من قبل تمارس السيادة على الأرض والسكان وتهيمن بصورة كاملة على كل مظاهر الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية كما كانت تبسط سلطانها على جميع نشاط الدولة ومرافق الحياة المختلفة ففي واحد أكتوبر سنة 1960 تم إلغاء نظام قوات الاستعمار وإسقاطها الذي به تحررت دولتنا واستقلت لله الأمر من قبل ومن بعد إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون أيها الإخوة والأخوات الاستقلال لا يعني أن تقول ما تشاء وتفعل ما تشاء وتكتب ما تشاء وتتكلم في من تشاء دون زمام ولا نظام وإن الاستقلال الحقيقي المثر المثمر طيبا المنتج خيرا الذي به النهضة الدولي والرقى والرقي من جميع الجوانب نظام وتخطيط قول يتبعه عمل ويصحبه حمل النفس على المكاره والمشاق بعد إقامة الدين عقيدة وعملا ثم التجرد من الشهوات ثم التجرد من الشهوات والمصانعة والأنانية والعصبية والقبلية والتكاسل والجه والجهالة التي هي عنوان التأخر والتخريب نسأل الله السلامة والعافية معاشر المسلمين وما تعانيه النيجيريا من التأخر الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي والاجتماعي ما هي إلا نتيجة إهمال ما ينفع وإقبال ما يضر وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فمن المعلوم كل فرد من أفراد الأمة يتأسف ويأسى لواقع الدولة ولو تأمل حاله لوجد نفسه سببا من أسباب هذا الواقع المرير وإن إصلاح الفرد فيه صلاح للمجتمع وصلاحها صلاح الأمة وفسادها فسادها أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بياك قدياتا تبتك الله سبحانه وتعالى ليكوام ونيني نجوم أيني من البركة يومنا ليغا وتربيع الآخر hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na da shekara 1446 a kidayen miladiya yau muna hudu ga watan goma wato watan oktoba kenan shekara ta 2024 wannan hutuba tamu a yau za ta yi magana ne a kan ranar yancin kai wanda najeriya ta gudanar da bukunkuna kwanaki hudu da suka gabata domin yau muna hudu ga watan goma to ranar ɗaya ga wata an gabatar da hutu a wannan ƙasa aka kuma yi bukunkuna da shagulgula a gwamnatance da kuma mataki na ɗaiɗaiku to shi ne wannan hutuba za ta gabatar da bayani akan wannan babu shakka allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗaiɗaikun bayansa a matsayin 'yantattu bayi ga Allah ba bayi ga waɗansu bayin Allah ba ya halicci bayi ga baki ɗaya ‘yantattu ba bayi ga waɗansu mutane ba domin Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka cewa ‘yanci ni'ima ce babba to Allah subhanahu wata'ala ya goranta mu annabi Musa a wurare daban-daban a cikin alƙur'ani mai girma cewa cikin ni'imomin da Allah ya yi masa akwai ni'iman yanci da ya samu daga fir'auna shi da ƴan uwansa banu isra'il a wurare da dama a cikin alƙur'ani Allah ya tabbatar da wannan bayan a baya can fir'auna ya bautar da banu isra'il ya azabtar da su ya ɗanɗana musu nau'o'in azaba ya yayyanka ‘ya'yansu maza ya bautar da ‘ya'yansu mata ya riƙa ɗaura ma matasa a cikinsu da masu jini a jika wato waɗansu irin aikace-aikace masu matsanancin wahala wanda dai sun yi rayuwa cikin ƙasƙanci da wato ainihin tozarci Allah ya ambata wannan a cikin sautin Ibrahim wa yi ƙala Musa da ƙaumi zukuru ni'imatallahi alaikum annabi Musa ya gaya ma banu Isra'il cewa ku gode mu wannan ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya muku lokacin da ya 'yantar da ko daga fir'auna fir'auna yana ɗanɗana muku mugunyar azaba yana yanka ‘ya'yayenku maza yana rayar da ‘ya'yayenku mata amma yana bautar da su Allah ce lalle wannan akwai ni'ima wanda ya kamata ku gode ma Allah a kanta to haka nan ma ya faɗi a cikin sautar shu'ara wanda ya nuna cewa lokacin da annabi musa ya zo ma fir'auna da gaskiya cikin hujjojin da fir'auna ke badawa wanda ba zai karɓi wannan gaskiyan ba a nu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abidun yanzu zai yiwu a ce mai imani da waɗansu mutane biyu kamar mu bayan can danginsu mu suke bauta ma a baya su bayinmu ne mu muke horar da su to wannan na daga cikin irin hujjan da fir'auna ya kafa wanda ke alamta maka irin yadda ya bautar da banu isra'il to haka nan allah subhanahu wata'ala ma ya faɗi a wata suran da yake cewa har inda yake cewa wa tilka ni'matun tamannu alayya an abbata bani isra'il ala ayi hal da abin da muke so mu nuna anan cewa fa ‘yanci wata aba ce mai daraja, wata aba ce mai ƙima, wata aba ce wacce take ta dace a yi fafutuka a shiga a fita domin a samu ta irin dai yadda annabi musa da ɗan uwansa annabi harun suka shiga suka fita suka yi fafutuka ganin sun samo 'yancinsu daga maƙiyinsu wato ainihin mai azabtar da su fir'auna la'anan allah ta tabbata gare shi to shi yasa ya 'yan uwana musulmi mu sani cewa fa lallai lallai ya dace a yi fafutuka don neman yanci kuma al'amari ne babba ana kuma iya salwantar da duk abin da za a salwantar domin samun yancin kai a kamar yadda muka sani cewa ita a Najeriya ɗaya ga watan Oktoba shekara ta 1960 daidai a ranar nan ne ƙasan Birtaniya ta ba Najeriya yancin kanta wanda a baya Birtaniya ita take juya mulki a Najeriya ita take juya 'yan ƙasa ita ta mamaye komi ta ba bakere a kai duk wata ƙofa ta siyasa bi ma'ana harkan mulki kenan ta zo ta ƙwace ta mamaye ya dawo hannunta duk wata harka ta ci gaban ƙasa a mataki na tarayya da mataki na jihohi da ƙananan hukumomi da yankuna Birtaniya ta yi ba bakere ta ƙwace hakanan al'amura na zamantakewa duk burtaniya ita take juya al'amura kamar yadda ta ga dama ta baza ƙarfinta a kan ƙwasoyi daban-daban duk wani abin da ya ka gani na faruwa a ƙasa to tsarin ƙasan burtaniya ne da duk wani abin da rayuwa take da buƙata to a ranar ɗaya ga wata sai allah subhanahu wata'ala ya ƙaddari wannan mulki a zahiri sai aka ce an ba najeriya 'yancin kanta an kubutar da ita daga mulkin mallakan ƙasan Birtaniya a zahiri kenan to lillahi al'amru min qablu wa min ba'du da lokacin da Birtaniya take mulki da lokacin da aka ce Birtaniya ta ba Najeriya yancin kai duk dai al'amura sana hannun Allah ne a wancan zamani wanda ya kusanci Allah ya imani da Allah imani na gaskiya zai dace da rahaman Allah hakanan a yanzu wanda ya imani da Allah ya kyautata ibada zai kusanci Allah hakanan wanda ya kangare mu Allah a jiya da wanda ya kangare mu Allah a yau da ake tutiyan an samu yancin kai to duka dai abin ɗaya ne al'amura dai duka na Allah ne kuma ƙasa ta Allah ce kan gadar da ita ga wanda ya ga dama kuma godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala a sama da ƙasa hakanan godiya ta tabbata ga Allah safiya da marici muna godiya ga Allah ne domin ya ƙaro mana cikin falalansa da yalwansa da buɗinsa sai dai yana da kyau mu fahimci cewa samun yancin kai baya nuni akan cewa wai za ka faɗi duk abin da ka ga dama irin tsarin da aka zo mana da shi wai tsarin demokradiyya kana da yancin kanka kana da yancin faɗin albarkacin baki kana da yancin yin abin da ka ga dama a ƙarƙashin wannan aka buɗe ƙofan ƙarya ga Allah aka buɗe ƙofan giba aka buɗe ƙofan cin mutuncin masu mutunci aka buɗe ƙofan ɓatanci ga ɗaiɗaikun al'umma aka ce kana da daman da za ka yi aikin da ka ga dama a ƙarƙashin wannan aka halasta bautan wani Allah aka halasta duk wani abin da yake kafirci da bid'a da sunan kana da ‘yancin yin abin da ka ga dama a ƙarƙashin demokradiyya ‘yancin kai baya nuni akan cewa wai ka rubuta abin da ka ga dama ka shiga social media abin da ya zo a cikin wahaminka abin da ya zo a cikin tunaninka abin da ka ga dama ka rubuta in ya taɓa mutuncin wani ba abin da ya dame ka in ya ɓata wata al'umma ba abin da ya dame ka inda ƙazafi a ciki inda ƙarya a ciki ba abin da ya dame ka amma in aka yi magana sai a ce kowa yana da ‘yanci ai muna zamanin demokradiyya to wannan ƙarya ne mulkin kai da ‘yancin kai baya nuni akan haka ka je ƙasashen turawa wanda ake tutiyan ana koyi da su ba ka buɗe rediyo ka ji wani abu sai abin da gwamnatin ƙasan ta so ka ji ba ka zuwa makarantu ko waɗansu wurare ka karanta wani abu sai abin da ƙasan ta so ka karanta ka gani da haka suna nan sun riƙe kafafen yaɗa labarunsu suna nan sun riƙe komi da komi na ƙasan amma mu da aka ɗauke mu waɗansu irin mutane daban sai aka nuna mana wai muna da 'yanci wannan ya sanya mutum ke sakin baki kaga ana shiga cikin mutuncin malamai kaga ana bata mutanen kirki kaga ana zagin shugabanni babu wani doka babu oda a daidai lokacin da yake idan ka je sauran kasashe idan ka zagi shugaban wani wata kasa to 'yan kasan sai inda karfin su ya kare amma mu a Najeriya kana da wannan yancin kai ba ma wannan ba ko malamin da ke sanya ka hanyar Allah yake sanya ka hanya a addinance kana iya zagin shi ka aibanta shi ka bata shi babu wani laifi yana da yancin faɗin albarkacin bakinsa kuma mun sani cewa dama idan an zagi mai kuɗi shedan ba wani amfani da zai samu in an zagi wani mai mulki shedan ba da wani amfani da zai samu amma in aka zagi malami aka bata shi fa shedan zai samu waɗanda za su dawo ƙarƙashin wato koyarwansa saboda in an bata malami yanzu ne zai sadu da kai zuwa ga Allah babu dole shedan ya zama shine ainihin jagoran mutum kamar yadda yake shi ma fir abin nan shedan din ya faɗi ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad wai shedan ne yazo yake cewa ina shiryatar da ku zuwa ga tafarki madaidaici hanya miƙaƙƙiya nagartacciya to ba zai yiwu a cewa duk abin da kaga dama ka faɗi ba tare da wani linzami ko kuma wani tsari ba idan aka ce yancin kai abin da ake nufi shine wato ko kuma in aka ce yancin kai wanda zai haifar da amfani zai haifar da alkhairi shine abin nan da ƙasa za ta yunkura ta ci gaba shine abin da zai cincida tsarin ƙasa ga baki ɗaya shine a samu kyakkyawan tsari a sami bin doka da oda a samu magana da baki kuma aiki ya gazgata shi 'yan ƙasa su iya daurewa su ɗauki kowace irin wahala da kowane irin kunci domin ƙasansu ta ci gaba baya ga tabbatar da addini a aƙidance da kuma a aikaci sannan ‘yancin kai mai haifar da alkhairi shine ‘yan ƙasa su kubuta daga san rai su kubuta daga san kai da bin son zuciya su kubuta daga ƙabilanci da yaƙi don ɓangaranci ‘yan ƙasa su wofinta daga kasala ‘yan ƙasa su hauhawa a kan jahilci su dai zama duk waɗannan abubuwan sun fi ƙarfinsu to idan aka samu waɗancan an tabbatar da su waɗannan an nisance su to shi kenan an nisanci wato ababen da ke mai da al'umma baya kenan an nisanci ababen da ke ruguza al'umma kenan in ya zama babu son rai in ya zama babu son kai in ya zama babu ƙabilanci in ya zama babu ɓangaranci an cire kasala an cire jahilci to ashe kenan an hau turban mun tsira kenan an hau dokin da zai kai mu ga gaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan hali a ƙasar mu Najeriya mu kuma sani cewa ci gaban da Najeriya take ciki a yau na tattalin arziki da matsalan siyasa shugabanci kenan da matsalan technology ƙere-ƙere da fasaha duk wannan ba wani abu ba ne face sakamakon watsi da abu mai amfani da muka yi muka rungumi aikin banza muka rungumi aikin banza muka yi watsi da abu mai amfani sai dai mu fa sani cewa duk wani bakin ciki da za ka yi da damuwa da kake yi akan halin da ƙasa take ciki idan ka ɗan tsaya minti ɗaya ko biyu ka yi tunani da kyau to za ka gane cewa kai ma ka ba da gudunmuwa mai yawa gurin gurɓacewan al'amura a Najeriya. Kai ma sababi ne daga cikin sababban gurɓacewan Najeriya. Ka gane cewa gyaruwanka kai kaɗai, wancan ma gyaruwan shi shi kaɗai, wancan ma gyaruwan shi shi kaɗai shi ne idan mun haɗu sai a ce society ta gyaru. Idan society al'umma ta gyaru a yankunan anguwanni, yankunan gidaje a matakin farko da anguwanni to haka ne za a je karamar hukuma sai a ce 'yan ƙasa gyararru ne hakanan za a je a mataki na jiha sai a ce 'yan jiha gyararru ne to hakanan za mu koma a matakin tarayya shi ma sai a ce 'yan ƙasa gyararru ne nagartattu da haka idan kana son ka fahimci wannan al'amari wato a dunkule to shine muka kasashe abubuwa ne guda bakwai na ɗaya dai babu shakka ‘yanci da wato ainihin kubuta daga bautan wani zuwa ga ta bauta ga Allah wani abu ne na alkhairi abu ne mai kyau wanda yake ya kamata a yi fafutuka a kai da haka duk wanda ke cikin kaskanci da walakanci to ya fafutuka ganin yadda zai kubutar da kansa ya yantar da kansa wanda ke cikin duhun jahilci to kai fafutuka domin ka kwato kanka daga jahilci zuwa ga ilimi wanda ke cikin duhun shirka da Allah cikin duhun bid'o'i da kirkire-kirkire to kai fafutuka yadda zaka yanto kanka ka tashi daga bautan wani Allah ka tashi daga sai aljani ya baka lasisi ko wani shaidani ya baka wani aiki da zaka yi ka yantar da kanka ka mai da kanka bawa ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ka yantar da kanka daga waɗansu shaihunnai da waɗansu waɗanda aka likabta musu waliyai ka taƙaita kanka ga fiyayyen halitta annabi mu cikakken wato ainihin ɗin saƙon Allah kuma na ƙarshe wanda babu wani annabi koma bayansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ka runguma sunnansa ka maƙalƙale mata ka saurare ta ka ji ta kuma ka yi aiki da ita ka tashi akan irin wannan fitsarin da za a zo ana rawa ana waƙa mata suna karkaɗa jikinsu ana cakuɗe ɗeniya maza da mata wai duk wannan wai ana yi ne don san annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za a yi sallah ba in lokacin sallah ya yi ba za a ambaci Allah ba sai dai iskanci da rashin kunya da batsa wai duk kuma ana yi da sunan addini to ka ‘yantar da kanka daga wannan bid'ar ka ‘yantar da kanka daga wannan kafircin da za a rika nuna karuwan annabi ‘yan daudun annabi maguzawan annabi arnan annabi wai duk kowane irin ɗan iska ma a duniya wai gane annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ka ‘yantar da kanka daga wannan to shine abu na farko shine kuma abin da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in take nuni gare shi abu na biyu ka sani cewa fa bukunkuna ba shine abin da addinin musulunci ya zo da shi ba bukunkunan da musulunci ya zo mana da su sanannu ne a shekara duk wani biki da zai zo to wani abu ne kawai da ke iya bijirowa ya zo kuma ya gushi shi yasa mu musulunci bai zabarar da mu akan bata lokaci akan bukunkuna ba wannan tadan yahudu ne kamar yadda hadisin sayil bukhari ya zo wanda wani ba yahudi yake tambayan sayid yake tambayan sayyidina umar wannan ayan da aka saukar muku al-yawma akmaltu lakum kun ga da mu ne yahudawa to da mun dauki wannan ranar ranan biki ranan holewa ranan cikashewa sayyidina umar ya ce wallahi mun san lokacin da ta sauka da ranan da ta sauka da wurin da ta sauka har yammacin da ta saukan duk mun sani amma musulunci bai zaburar da mu akan bata lokaci da wahalar da kai akan abubuwa na bukunkuna ba da haka duk al'umman da ta bata makanka lokaci akan bukunkuna komi sai an yi biki bikin buɗe kaza bikin rufe kaza bikin cimma kaza bikin kaza bikin kaza to al'umma ta bata makanta lokaci haka nan kuma abubuwa masu alkhairi masu amfani zai wuce ta ba tare da ta gane ba sannan abu na gaba mu sani cewa fa yancin kai kamar yadda muka yi bayani shine baza kokari da aiki tukuru da yi kaman ana yi a yi tsari na gina ƙasa a fitar da tsare-tsare nagartattu ina za a samu abinci ya wadaci 'yan ƙasa ina za a samu tsaro ya mamaye ƙasa ina za a samu mulki ya zama nagartacce a ƙasa ina za a samu tattalin arziki ya kyautata zamantakewa ta kyautata ina za a sami kiyaye doka da oda wannan shine abin da ya kamata a zauna a tsara kuma a ci gaba da gudanar da shi amma abin da zai baka takaici ruwan shan da muke sha yau yake azabtar da mu har yau mun kasa samun ruwan sha tun zamanin su saddauna aka yi dizaini aka fitar da yadda 'yan ƙasa za su sha ruwa ruwan famfo to yanzu daga zamanin su saddauna zuwa yanzu shekara kusan hamsin da wani abu amma wancan tsarin ne wai muke son mu rika samun ruwan sha da shi a daidai lokacin da yake a wancan zamanin kila ana taɗin 'yan najeriya mutum miliyan 40 ne mutum miliyan 50 yanzu ko mun kai mu mutum miliyan 200 da wani abu ta yaya ruwan da aka tsara wa mutum miliyan 40 zai isa mutum miliyan 250 to rashin tsari rashin kan gado rashin ai aiki a faɗi da baka kuma aiki ya tabbatar kuma abin da muke nema kenan a wannan ƙasa tamu a gefe guda kuma a yi tsari kyakkyawa yadda za a kau da zaman banza yadda za a samu matasa da duk 'yan ƙasa su samu abin yi a kau da zaman banza domin tsaro ya kyautata a kawo da san rai domin mulki ya nagarta a kawo da san jiki domin kowa ya samu abin da zai rike yana ci daga gominsa a saman ma 'yan ƙasa a kawo da alfarma a kawo da bambaɗanci a kawo da zalincin shugabanni sannan a samar da yadda 'yan ƙasa za su samu kwanciyar hankali da sauran irin waɗannan abubuwa to abin da ƙasan take nima kenan a tsara a kuma bi a faɗi kuma a yi aiki tukur don ganin a cin masa kuma doka da oda ta zo ta yi aiki akan duk wanda ya saba mu waɗannan abubuwa to sannan abu na gaba dole ne in dai yancin kai ne da ci gaban al'umma to sai kowa ya ba da gudunmuwansa yadda za a ‘yanto sauran mutane ko da kai ka ‘yantu ka sami ilimi ka sami abin yi ka sami dukiya ka sami iyali to ya za a yi kuma ka ‘yanto da wasu su masu zo su bi wannan layin da ka bi abin da shugabanninmu suka rufe ƙofa kenan in sun ji daɗi kowa ya mutu in sun samu lafiya kowa ya ta ciwo in sun samu ruwan sha nagartacce kowa ya sha gurɓatacce ta kwalara to wannan yana nuni akan cewa har yanzu muna cikin ƙangin bauta ko da ko a sarari an zo ana cewa wai wane ne wai mun samu yanci yau shekarar mu da wani abu to muna nan a cikin ƙangin bauta yanzu kawai turawa ne daga ingila ba za su zo su bautar da mu ba amma bautar wannan ɗaiɗaikunmu suna bautar da mu ya mu ya mu muna nan muna bautar da kawunanmu da haka har yanzu mu kubuta daga ainihin matsalan bauta ba Allah ka tsare mu sannan ci gaban ƙasa yana da buƙatun kowa ya kama harshensa ba zagi bane ba tsinuwa bane ba batanci bane kowa ya rika aibanta kansa ne a matsayin shi ma matsalan Najeriya ne yanzu in trafiketo ya tsaye da kai ya ce kar ka wuce zaka tsaya ko zaka wuce zaka wuce abinka da haka ba doka da oda yanzu a gidanka da kai da matanka ka kyautata mata ka ba ta haƙƙinta tana maka godiya Allah ya saka da alkhairi ko tana maka Allah ya isa to shine yadda shugabanni kai ma suke maka yadda kai ma kai ma matanka a gida kai ma haka shugabanni suke maka wani yana nan da mahaifiyarsa tana raye amma wani lokaci matarsa za ta yi abinci ba za ta ba mahaifiyar ba uwan tana nan kawai ta sa musu ido ne tana Allah ya isa a cikin zuciyarta kila kuma soyayyen ɗa da uwa ya sa ba ta Allah ya san ba amma ta sa ido ne to irin yadda kake azabtar da mahaifiyarka haka su ma shugabanni suke azabtar da kai kenan cewa in kai ma da zaka je wannan madafan ikon kai ma haka zaka koma ana maka Allah ya isa ana tsine maka min da kai ma kake tsine mu to sannan abu na gaba na ƙarshe kuma sai mun duka da addu'a ga wannan ƙasa tamu mu ta addu'a Allah ka daidaita mana ƙasan nan Allah ka ɗaukake mana musiba Allah ka saukan mana da rahama Allah ka saukan mana da tausayi Allah ka azurta mu da nagartattun shuwa ni masu tausayi masu rahama wanda ba za su azabtar da mu ba masu tsoron ya Allah irin da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwaikwayi baban shi annabi Ibrahim ya ta'addu'a ga garin Madina kamar yadda annabi Ibrahim ya ta'addu'a ga garin Makka annabi Ibrahim haka yake addu'a rabbi inni anzaltu rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون annabi ibrahim har addu'a yake yi Allah ka yalwata ma wannan gari Allah ka ba su kayan marmari Allah ka ba su natsuwa Allah ka ba su aminci haka annabi ibrahim yake ta yin magarin makka shi ko manzon Allah ce to babana annabi ibrahim ya yi addu'a ga garin makka ni kuma ina addu'a ga garin madina yi addu'a Allah ka sanya ma madina albarka Allah ka yi albarka ga mudu na Madina, Allah ka yi albarka ga sa'i na Madina, Allah ka yi albarka ga skeli na Madina, Allah ka yi albarka ga ‘ya'yan marmari na Madina, kai, har sai da ta koma yana addu'an ya Allah duk alkhairin da ka sa a garin Makka, to ya Allah ka ninka shi ka kawo shi garin Madina, ya Allah ka ɗaukake cuta da malaria da typhoid ɗin da ke garin Madina, ya Allah ka mai da shi can garin Jofa a lokacin nan Yahudu ne suke rayuwa a garin Jofa. to wannan shine kishin ƙasa kuma shine yanci haƙiƙanin yanci ba kawai tutiya da buga ƙirji a cewa ana da yanci bayan yancin da bata da wata haƙiƙa ba to muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka yantar da mu a wannan ƙasa ta mu Allah ka yantar da addinin mu Allah ka yantar da rayuwar mu Allah subhanahu wata'ala ka ɗora mu akan turba nagartacciya ya Allah subhanahu wata'ala ka ɗaukake mana dukkan abin da ya dame mu a ƙasar mu ya Allah subhanahu wata'ala ka raba mu da zaluncin shugabanni Allah ka raba mu da kangarewan talakawa Allah ka raba mu da sarran masu sarrai Allah ka raba mu da rashin tsarin masu rashin tsari ya Allah ka dora mu akan turba nagartacciya wadda za mu tutiya da ƙasan mu ya Allah ka azuta mu da abinci ya Allah ka albarkaci abincin mu ya Allah ka albarkaci mudun mu ya Allah ka albarkaci titunan mu ya Allah ka albarkaci matasanmu da 'yan matanmu da ƙananan yaranmu da dattawanmu ya Allah ka albarkace mu a cikin wannan ƙasa tamu a ƙarshe muna addu'a shugaba da ya bai ji daɗi ba kwana biyu har ya kwanta asibitin musulmi kusan kwana biyar amma gashi ne yanzu na ga ya taho Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya sa lafiya ta amfani shi duniya da lahira Allah ya ƙara masa haƙuri akan jarabawa haka nan ma cikin na'iban wannan masallaci alƙali malam Isaac shi ma ya kwanta asibiti kusan sau biyu to muna fatan Allah ya ƙara musu lafiya da sauran marasa lafiya daga cikin al'umman musulmi ga baki ɗaya manya da yara akwai malam bakar ma wanda ke mana rikodin ɗin shi ma yana shika don yarinyarsa ba ta da lafiya da sauran marasa lafiya daga cikin al'umman musulmi Allah ka ba su lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik